ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني لتردده إلي عند حاجتي إليك ولا تلتني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله شافي نوع قوائدي شافي نوع 24 بسم الله الرحمن الرحيم نعم 25 وله الأسماء الحسنى daɗaɗen sunaye ko kyawawan sunaye sun tabbata ga Ubangiji, wasu fatul ula da sifofi maɗaukaka, la dafi'a lima ƙaba ba mai kunkuɗewa ga abin da ya hukunta, duk hukuncin da Allah ya yi ba wanda ya kai ta da hukunci. Wala mani a ba mai yin hani lima a'ada ga abin da ya bayar, ya fa'alu fi mulkihi ma yuri ya fa'alu ma yuridu yana aikata abin da ya nufi fi mulki a cikin mulkinsa wa ya hakumu fi khalqihi ma ya sha'u wa ya hakumu ma ya sha'u yana hukunta abin da ya so fi khalqihi a cikin halittarsa ya talauta wanda ya ga dama ya arzuta wanda ya ga dama ya ba da lafiya ga wanda ya so ya tsora jinya ga wanda ya so ya ba da mulki ga wanda ya so ya hana mulki ga wanda ya so ka gane ai duka tutul mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga dama wa tanzu'ul mulka min man tasha kuma kana tuɓe mulki ga wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka darajar wanda ka so wa tuzillu man tasha kana ƙasƙanta wanda ka so ya Allah saboda haka yana hukunta duk abin da ya so a cikin halittarsa la yarju sawaban baya kaunar sakayya a wajen kowa ko ka ce baya neman lada a sawabu ana fasa shi da lada ba baya neman wani sakayya na lada a wajen kowa wala ya kafu iqaban baya tsoron uquba ko azabtarwa daga wajen wani laisa alaihi haqqun ba wani haƙƙi a kansa duk abin da ka ga ya ba kamar da zai gaya maka a gaba falala ce ba wai dole ba ne a gare shi ba wani haƙƙi na wajibi alaihi gare shi wala alaihi hakamun ba kuma wani mai hukunci gare shi ba wanda zai hukunta shi akan abin da ya aikata naka hukumin ne ko hakamu yawa hakamu shi ne daidai yawa wanda bai gyara ba ya gyara in ka ce hukumin hukunci hakamun kuma mai yin hukunci kun suna Allah alhakamu al'adulu ba alhakamu a fagairar layi abtaji hakaman yawwa an kace hakamu mai hukunci hukumu shi ne hukunci wannan ba hukunci ake nema ba a hakamun din wala alaihi hakamun ba wani mai hukunci gare shi alhamdulillah sai ne banka da hukunci alhamdulillah sai ahalan shafi na nawa to ina za mu tashi akadan shafi na uku wa yajibu ko wa shurudu wa shurudu taubati sharɗoɗin tuba jiya ba ya ce maka ba wa ya tuba ilallahi subhanahu qabla an yasala alai wajibi ne musulmi ya dinga tuba ga Allah subhanahu akan duk laifukan da ya aikata kabla an yi sada alai tun gabanin Allah ya fushi da shi to wa shurutu tawbati sharuɗoɗin tuban kafin Allah ya karɓi tubanka sai ka cika waɗannan sharuɗa da malam zai kawo na farko annadamu alama fata yin nadama a bisa abin da ya wuce a baya na zulubin da mutum ya aikata ya yi nadama akan duk abin da ya tsere domin manzo Allah yana cewa annadamatu taubatu yin nadama tuba ne wato matakin farko ne na tuba wan niyyatu da kuma yin niyya a zuciyarsa ya kudura cewa Allah ya uda ba zai sake komawa ba ila zambin zuwa ga wannan zunubin da ya tuba fi ma baqiya alai shi abin da ya saura a gare shi min umrihi na rayuwar daga yanzu niyyarsa ba zai ƙara komawa ba har mutuwarsa ko da shaidan da zuciya sun rinjaye shi ya sake aikatawa to ya ƙara yin nadama ya ƙara yin niyyar nan gaba dai ba zai ƙara yi ba sake komawa din ba shi yake nuna cewa tubansa na baya bai karɓu ba shi dai aniyarsa ba zai sake abinda Allah ya hukunta kuma shi zai faru nan gaba Allah ya hukunta zai sake koma dole zai koma amma abinda ake nema in ya sake komawa to ya sake yin nadama ya sake tuba domin maza Allah yana cewa at-ta'ibu min az-zambi kamar la zambala wanda yake tuba daga zunubi duk sanda yayi zai tuba kamar la zambala hu kamar wanda ma kwata kwata bai taba yin zunubi kuma wani hadisi yana cewa mutumin da yake tuba ga Allah wanda yake neman gafarar Allah eh Allah yana karban tubansa yana gafarta masa walau ada fil yawmi 70 marra ko da ayini guda zai kasa komawa ya mame ta sau 70 in yace wa Allah ya tuba Allah ya karbi tuban in dai ya cika sharadi abinda ake bukata dai waɗannan sharuɗa su samu anniyatu niyya Allah ya uda ila zambi bayan annadamu sannan sharadi na uku an ya turuka ma'asiyata ya bar aikata sabo din fi sa'ati a cikin lokacin ta ita wa tuban fi sa'ati taubati tabirin hadi yana ku lokacin da zai tuban to ya daina in yayi nadama yayi niyyar bari to kare sai bari sai na kalasa wannan ka gane ai ko da misali giya sai yana sha sai kuma ya yi tuba ya yi nadama to kada ce gari in na karasa wannan yawon Allah zan tuba ka gane ai ballanta na wanda zai ce sai sai sai karshen rayuwa ta zan tuba ko sai shekarar nan ta kare ko sai karshen wata ko sai an jima ko sai gobe to wannan jikin tuban ma malamai suka yi ma sako ne na biyu jinkirta tuban shi kansa sako ne in kana mutalabbisan wato an yi turukal ma'asiyata ya bar aikata saban nan fi sa'ati a cikin lokacin da zai tuban in kana mutalabbisa in ya kasance yana mai cuɗanya jihada ita saban in yana aikata ta a yanzu to ya daina wannan malamai suka ce wannan shara'i ne na tuba da yake tsakanin bawa da ubangijinsa ne wana zunubin da yake tsakanin bawa da ubangijinsa to amma suka ce idan zunubin ya shafi haƙƙi ne na ɗan adam ya zalunci wani ne to bayan waɗannan sharuɗa guda uku to akwai sharaɗi na hudu shine raddul mazali ya mai da abin da ya zalunci yawa shi ne farko daga kayi nadama to kamar masa haƙƙinsa kafin ka cewa Allah ka tuba yawa ko za ka shekara ɗari kana cewa Allah ka tuba in dai mai haƙƙin nan bai yace ba to Allah ba zai yace maka haƙƙin wani ba dole ne in zunubin haƙƙin wani ne to sai ka mai da abin da ka zalunce shi ko kuma ka je ka nemi yafiyarsa in ba za ka iya mayarwa ba to ka je ka nemi yafewa ka ce kai na dama abin da ka faru a wato abin da ya faru amma yanzu kana neman ya yafe ma shi kenan in ya yafe ma shi kenan in ka cika wannan sharadi Allah ya karɓi tubanka to alhamdulillah sai ne asma'u shafi na nawa shafi na ashirin da ko ina ne to ina za mu tafi wa in shi ta in kaso kulta sai ka ce bayan fa ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da yake maka fa in sallamta ba da haza a jizaka in kai sallama bayan abduhu wa rasuluhu yana isar maka a mazhabar malikiya wa in shi amma in ka so daga cikin abin da aka sunnanta maka a tahiya ta ƙarshe kulisa sai ka ce wa ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqu bayan ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka ce wa ashhadu ina da shaidawa أن الذي جاء به محمد الحقيقة أبن أن النبي محمد يقول شيء شيء مسلم جدا القرآن لا شيء ده حق قسكيان وأن الجنة حق لا يدشوا الجنة قسكياتي وأن النار حق لا شيء ده شوا وتا قسكياتي وأن الصراط لا يدشوا صراطي حق قسكياني mai risala ya ce maka ta jubu hul ibad ala qadri a'malihim ba wa anna sa'ata haqiqa lokacin tashin alqiyama atiyatun tana zuwa la raiba fiha babu kokonto a cikin ta wa anna Allah yab'athu man fil qubur haqiqa Allah yana tayar da waɗanda suke cikin kaburbura Allahumma ya ubangiji salli ala Muhammadin kai da tsira ga annabi Muhammad وعلى آل محمد دا إيالين جدا النبو محمد وارحم محمدا كتدا النبو محمد وآل محمد دا إيالين النبو محمد وارحم محمدا كتدا النبو محمد وآل محمد كتدا إيالين جدا النبو محمد وبارك على محمد كي البركة النبو محمد وعلى آل محمد كي البركة إيالين جدا النبو محمد كما صليت كمان دا كي إيرا ورحمت كي جن كي وبارك تكي البركة على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم كمان تكي إيرا درهما البركة إيانا جدا النبي إبراهيم في العالمين أتكين تالكي إنك سوى كي الله حميد أبنغو دياني مجيد من جلما الحمد لله أنا لكي تكون تجيب الكيب ثاني بركة لكتوى يا شمع إزيا شافي نعم جديدة شانوة نعم Dari da sha shida? Fasulun, rabewa kenan insha Allah, al'afudalu mafifici ba alwajibu ba, ba a sunnatu ba, mustahabbi kenan daga alfaba'i. Aka samu al'afudalu daga fabila, aka samu jayin faba'il, to al'afudalu mafifici dai, abin da ya fi falala, an yi kifar rajulul wahidu, namiji guda ɗaya ya tsaya an yaminin imami a daman liman idan ma mun guda ɗaya ne kuma namiji ne ba mace ba to abin da ya fi a babin musahabi ya tsaya a gefen daman liman in ya tsaya a gefen hagunsa suka yi sallah sallah ta inganta sai dai ya bar al'akudalu abin da ya fi in ya tsaya a bayansa ma suka jera kamar mace da namiji sallah ta inganta shi kadai din a bayansa amma an bar al'afdalu abin da yafi abin da yafi falala namiji guda daya ya tsaya an yamini imami a damacin liman wal isnani shi ma wawu da ne wal afdalu an ya kifa al isnani idan mutum biyu ne fasa'idan da abin da ya hauhawa daga biyu su tsaya kalfahu a bayan liman daga biyu abin da ya sama su tsaya a bayan liman wata sihu salatul ma'amuni amma ka sani sallar mamu tana inganta a mazhabar malikiya idza ta qaddama ala imami idan ya gabata ga liman idan ya wuce gaban liman a mazhabar malikiya wanda suka ce sallarsa ta baci bayi da sallah amma dai a mazhabar malikiya sallarsa tana inganta lakinnahu sai dai cewa shi wucewa gaban liman yukurahu an karhanta shine gaya a mazhabar maliki a karhanci shi ma kuma da sharadi idza kana ligari darura in ya kasance wucewa gaban liman din nan ba tare da wata larura ba idan akwai larura da ta sa shi wucewa gaban liman bayan ya cika ba guri dole sai gaba ko kuma bayan akwai ruwa ya taru ba dama ko akwai ana rana shi kuma ba zai tsayawa a rana ba zai gamu da larura shi yasa ya wuce gaban liman wannan duka babu karhancin ma idan akwai gurin da zai tsaya a baya sai ya ki tsayawa kuma ya wuce gaban liman shine yayi makaru wata jubu salatu sallah tana inganta tana halatta mun da mutum ya sallah shi kadai makadaici khalfa sabbi a bayan sahu sai dai yayi makaruhi shi ma ويكره تفريق الصفوف انا كرهن ترلب سهو sahun da yake na farko bai cika ba a zo kuma a sace ta da wani sahu wannan an karhanta shi min gairi darura in dai ba tare da wata larura ba da ta sa dole sai an bar wata kafa a sahun da yake gaba kamar masallacin da ake masa kofa ta gaba ga gidan liman a nan ga kuma kofa ko to inda za a shigo kaga dole a bar gurin masu wucewa su je su tsaya a bayan liman idan aka ciki gurin to mai shigowa ta gurin kaga an tare mar hanya yawa to wannan larura ce ba laifi dan an bar gulbin da mutum zai wuce in ya shigo kamar nan masallaci ne nan ga gidan liman a nan kuma aka yi kofa a nan ko a nan ai ana yi ko to kuka cike sahun wanda ya shigo ta nan kaga babu hanyar da zai wuce ba to wannan larura ce dan an bar gurbin da mutum zai wuce babu ne sai me wa yajuzu yana halatta an yi salliyar ma'amumu mamu ya yi sallah fi makanin cikin guri a ala mafi ɗaukaka min makanin imami daga gurin da liman yake ko da mai ashimawi ya ce maka walau menene ala sa'ihin yawa ko da a saman tsoro ne ko a saman dakin din bene ne sallah ta inganta ma mu a saman lima a ƙasa illa an ya kasi da gizalikar kibra sai dai in yayi nufin girman kai gizalika da wannan ɗaukakar dan shi wani ne shi mai kuɗi ne ko shi a tajiri ne ko shi bakara ke ne ya fi ƙarfin ya haɗa kahuɗa da talaka talaka yana ƙasa ne ma yana ƙasa shi yasa ya hau sama wannan kan fatakuru salatuhu batila sallarsa tana zaman cewa ɓatacciya amma an ba girman kai ba komai dan yayi sallah a sama lima a ƙasa wala yajuzu amma baya halatta an yusalliya al-imam liman yayi sallah fi makani cikin guri arfa a mafi ɗaukaka sai ya ce maka fi makanin a'ala sai ya ce maka fi makanin arfa da al'ulu da arrafu duka ɗaukaka aka ce arfa'u da a'ala duk ma'anar su ɗaya liman baya halatta yayi sallah a cikin guri mafi ɗaukaka mimma alai ashabu daga abin da sahabbansa mamu alaihi suke kai liman yana sama mamu suna ƙasa wannan baya halatta in kana fi gairi safina in ya kasance a cikin wani jirgin ruwa ne ba a cikin jirgin ruwa ba ne za su yi sallah in a cikin safina ne dole dama gabanta tudu bayan ta tudu tsakiya kuma kwari to in liman ya in da zai wuce gaba to yana tudu su kuma wanda za su tsaya a basa dole suna kwari ya wato wannan larura ce ta abin hawa ba komai in a jirgin ruwa ne fa in kana yasira idan abin da liman ya hau na tudun nan in ya kasance kaɗan ne ka shibri kamar ɗani ɗaya haka ko taƙi ɗaya ba fa zira'u ba tudun da ya hau bai wuce ɗani ɗaya ba wannan na ƙasa da bihi kibra shi ma kuma liman bai nufin girman kai ba bihi da wannan tudun da ya hau na shibru din wato sharaɗin biyu ne ya zama a yasiran kuma bai yi nufin girman kai ba to fa inna salata haƙiƙa sallar nan sayyatun ingantacciya ce wa in kana akthara min zalik idan ya kasance tudun da ya hau akthara mafi yawa ne min zalika daga shibru batalat alaihi sallah ta ɓaci gare shi wa alaihim ta ɓaci ga mamun nasa alaihi wa alaihi da shi da hudu sallah ta ɓaci saboda haka in ka gani ma a sama to kar ba ka bibi dan sallar ku ɓacacciya ce alhamdulillah na eh eh akwai bambanci in ka ce sadaka yayi gaskiya saddaka ya gaskata ai ka akwai akwai bambanci a ka saddaka sai ka sata sannan zai zama sadaka gaskiya daban sadaka daban Inna al-muslimin wal muslimat ba akwai wa sadiqina wa sadiqati ba akwai wal mutasaddiqina to wannan ta ita ce take bambanta in ka ce wa sadiqina da masu gaskiya maza wa sadiqati da masu gaskiya mata in ka ce wani mutasaddiki da masu sadaka maza wani mutasaddikati da masu sadaka mata in kana neman sadaka sai ka sata in ka ce ka saddaka ya yi sadaka in ka ce sadaka ya yi gaskiya saddaka ya gaskata a tasadduku shi ne sadaka ismin nazari التصدق وانت كما الصدق اي كاغا da gani duk inda saraka za ta zo ka gane ai sai an sa ta ko a ko a farko ko a ƙarshe in sunanta ne a sadaqatu kaga akwai ba za ka sai a sadaqu ba sai ka sa su a sadaqatu ibn mazari kuma a tasadduqu amma ita a duku gaskiya ne yawa kul sadaq Allah ba ba ba haka Allah ce ba ko in muka gama kasu da mu sai sadaq Allahu al-aziz ai babu shadda Allah ya yi gaskiya amma kace saddaqa to ya gaskata والذي جاء بالصدق وصدق به wanda ya zo da gaskiya shine manzon Allah sai na Abu Bakar shine saddaka bi ya gaskata ba ba yayi gaskiya ba shine malan shadda din gaskatawa ina za mu tashi risala shafi na nawa to shi ma duk zancen liman da mamu ke nan ko karatu ya ƙara shi da na ishiya risala ta bi nawa ɗari da hamsin da hudu a samar dani wa rajulul wahidu namiji guda ɗaya in zai yi sallah ma al'imami tare da liman ya ƙumu yana tsayawa ne an yi a gefen damansa yawa irin na iziyar wa ya ƙumu rajulani mazaje guda biyu suna tsayawa fa aksaru da mafi yawa daga mutum biyu sai yace maka fa fa'idan da abin da ya hauhawa daga biyu nan kuma yace maka fa aksaru da mafi yawa daga biyu suna tsayawa ne khalfahu a bayan liman fa in kana timra'atun ma'ahuma fa in idan dai imra'atun mace kana ta kasance ma'ahuma tare da liman da mamunsa guda daya ko tare da liman da mamunsa guda biyu duk wanda ka ɗauka ko na farkon ya ƙumu an yamini kaga su biyu kenan rajulani fa akasara kalfahu a bayan liman to idan akwai mata guda ɗaya kamar sai ta tsaya kalfahu ma a bayan su su biyu suwaye su su biyu domin yana koma ko dai ga liman da mamunsa su biyu da suka jeru ko kuma yana koma ga mamun nan guda biyu da suke bayan liman ala ayi halin dai ba za ta jeru da maza ba kuma namijin nan ko ubanta ne ƙarshen haramci kenan ko mijinta ne ƙarshen halarci kenan ba za ta tsaya da shi a kan ɗaya a sallah ba kuma ko yaro ƙalami ne ko bai balaga ba saboda ruwa da ta zo a cikin musulun lokacin da jabir ya maza la kai ziyara gidan jabir gidan maman jabir ummu sulaim yake kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala sallama bayan yin gama hira dama daidai hantsi ne yaje gidan sai manzala ya tashi li salli domin yayi sallah ta walaha fajitu sai na zo hatta kuntu an yasari rasulullahi na tsaya a gefen hagun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan bayan a dama ake tsayawa shi bai sani ba ko koya ina ma tsayawa ake fa akaza bi yaji manzala sai ya kama hannuna fa'adara ni sai ya kewayo da ni, hatta a tsamani an yami ni, har sai da ya tsayar da ni a gefen damansa. Sun maja a jabir ibn sakar, sannan jabir ɗan sakar ya zo shi kuma shi ma da ya zo, ka tsama sai ya tsaya jabir ɗin biyu ne, jabir ɗan Abdullahi ne ya fara tsaya a gefen hagu, maza Allah ya juyo da shi ya tsaye da shi a gefen dama, sai kuma ɗaya jabir ibn sakar shi ma ya zo, faƙa mai shi kuma ta tsaya an yi sadu rasulillah a gefen hagun manzo Allah shi ma fa akaza biye dai na zumi an sai manzo Allah ya kamo hannayen mu gaba daya da ni da nake daman da shi zabi dan sakar da yake hagun ya kama hannun mu ya tsayar da mu fa da fa'ana sai ya turkuda mu baya hatta a kamna kalfahu har sai da muka tsaya hatta a kamana har sai da ya tsayar da mu kalfahu a bayan kuma dukkan su yara ne ba balagagu ba ne amma suna da hankali sai ya kamo su ya jawo su ya tsaye da su a bakin da sun zama su biyu ina fata an gane to can kuma da ya ce maka ne fa in kana timratu ma'ahu ma'ayi ma'a rajulaini da yake kamar kalfahu ma ta tsaya a bayan su shi kuma dalilin wannan limafi musulmi domin hadisin da zuwa cikin sahihu muslim قال أنس شيكما أنس ابن مالك يتي صليت أنا ويتيم في بيتنا لا يصلى ني da wani maraya a cikin gidanmu kaga tunda aka ce maraya shi ma bai balaga ba yaro ne dan ba a cewa balagage maraya in ya balaga ya fita daga maraici ko da da maraya ne maraya wanda ubansa ya mutu yana karami in ya balaga ya zama gaddi amma ba maraya ba to tun da yake maka ana wayaci mun kaga dukkan su yara ne da ni da wani maraya muka yi sallah fi baitina a cikin gidanmu khalfa rasulillahi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ummu sulaimi ita kuma ga kuma ana ummu sulaimi khalfa da ita kadai tana bayan mu kaga inda mai risala ya samu wannan hukuncin sahihin hadisi a cikin musulun mace bata jeru kaga ummu sulaimi ga kamar Anas ce a matsayinta na uwarsa manzo Allah bai ce ka jeru da su a sallah ba gashi kuma yaro ne bai balaga ba gashi kuma muharram ya sace amma manzo Allah bai tsaye da ita ta jeru a sahu ɗaya da su ba sai ya tsaye da ita kalfana a bayan mu ko to in muka koma can fa wal mar'atu kalfahuma haka muka faɗa ita mace sai ta tsaya a bayan mamunan maza guda biyu ba za ta jeru da su ba kamar yadda ummu sulaim ta tsaya a bayan anas da wannan marayan wa man salla bi zawjatihi to wanda zai yi sallah da matarsa liman ɗaya da mamiya mace kuma ba ba namiji ba to ya za a yi kamar sai ta tsaya kalmahu a bayansa a kaga dai halaliyar sa ce amma tunda sallah guri ne na ibada ba na nishaɗi ko sha'awa ba to ba a yadda ta jero da shi a sallah ba duk da cewa matarsa sai halaliyarsa qamat khalfahu sai ta tsaya a bayansa wa sabi shi kuma yaro karami wanda bai balaga ba in salla ma rajulin wahidin in zai yi sallah tare da mutum balagagge guda ɗaya khalfal imami a bayan liman balagagge ne guda ɗaya da kuma yaron da bai balaga ba za su yi sallah su biyu khalfal imami a bayan liman to kama su su biyu su tsaya kalfahu a bayansa da yaro kalamin da shi balagaggen amma da sharaɗi in kana sabiyu ya aƙilu idan yaron ya zama yana da hankali ya san me ake nufi da sallah la ya zahabu ba zai tafi ba in an fara sallah wa ya da'u man ya kifu ma'ahu ya bar wanda ya tsaya tare da shi in an san zai tsaya har a idan yana da wayo to sai su tsaya su bi a bayan liman amma duk farko in kun san zai iya tafiya to ku jeru kai da mamu da liman sai ku dawo yaron shi ma ka. in ya tsaya fa lillahi alhamdu in ya tafi ma da ba kuna tare da liman wal imamu ratib shi ko limami ratibi in sallah wahdahu idan zai yi sallah shi in yayi sallah shi kadai ya zo masallaci lokacin sallah yayi ladan bai zo ba yayi kiran sallah ladan bai zo ba ya shiga ya yi tahiyatul masjidi da nafilfilinsa ba wanda ya zo har lokaci ya ga ya ga lokaci zai kule ba wanda ya zo sai ya tashi ya yi sallah shi kadai to sallar nan tasa da ya shi kadai kama maqamal jama'ati ya tsaya a matsayin salatul jama'a ya samu cikakken ladan salatul jama'a sannan kuma wa yukrahu an karhanta ga wasu mutane daban su zo su yi sallah da liman a cikin wannan masallacin daga baya saboda mai wai kurau an karanta fi kulli masjidin a cikin dukkan wani masallaci lahu imamun ratibin da yake da limami ratibi an tujma fihi salatu marratayn a sallaci salatul jama'a a cikin san marratayn sau biyu tunda wancan da ya shi kada an ce ya tsaya a matsayin salatul jama'a to wasu in suka zo suka yi sallah tare da limamin su daban bayan yayi shi kadai sun yi makaruni abinda ake so su tsaya a waje ko a harabar masallaci su yi sallah alhamdulillah sai hashiyatul adawi mubarak likawa mariya Thank you. yawa ina ne hashiyatul adawi tambihi na nawa shafi na ɗari da goma sha biyu tambihun a faɗakarwa a kan karatun da muka yi jiya qauluhu fadin mai risala da yake hafazatan ka gane ai ismul jama'a ne ai da ce hafiza ni ba da ce hafizu ba su ko mala'ikun raƙibu da ashiru aka ce ba to shi kuma da ya zo sai ya ce hafazatan wa anna alal ibadi hafazatan ya ce wa anna alal ibadi hafizani ko hafizaini ba tunda hafizaini ismu anna ne mansubu an masa fata a ne biriya'i li annahu musannan ya ce wa anna hafizaini alal ibadi ba sai ce wa anna alal ibadi hafazatan to jama'ahum yayi jami'in waɗannan mala'iku masu rubuta lada da zunubi bi itibari adadin ibadi saboda lura da adadin bayi adadin yawan mutane ba ya yi ibara ne kowanne mutum yana da hafi zaini ba a'a in an tara mala'ikun da suke tare da kowane dan adam da kowane aljani wa ya san adadin su saboda haka sai jami'i sai ta hafazakan amma kowane mutum mala'iku biyu ne aka wakilta masa suke rubuta ayyukan wa anna alal ibadi hafazatan ai da ma ibadi yace ma wa anna alal ba ta wayi wa anna alal abdi ba saboda haka tun da yace alal ibadi to dole sai hafazatan bi itibari adadin ibadi saboda lura da adadin bayi amma kar ka dauka kowanne mutum da ya rundunar mala'iku ce na hafazatan suke biye da shi to wannan najibu itiqaduhu yana daga abin da itiqadin sa yake wajaba ga musulmi annahu cewa shi lamarin yanda yake la yafqudu shay'un ba wani abu da yake faduwa ko yake saraya min zalika daga ayyukan ayyin a'malin ibadi daga ayyukan bayin an ilmi rabbihim ga barin sanin ubangijinsu kar tunanin kai baka cewa ai saboda Allah bai san me mutane su aikatawa ba shi yasa shi yasa ya aiko mala'iku su dinga rubuta ayyukan bayi ina fata an gane dan kar kai wannan zatan sai malaka maka la yasqudu shay'un min zalika an ilmi rabbih ba wani abu na ayyukan bayi da yake saraya ga barin sanin ubangijinsu yace saraha bi zalika malam ya bayyana wannan ne dafa'an domin tunkuɗewa lima ƙaryu ta wahamu ga abin da za a iya zato an na fa'idata katabi da hafazati cewa fa'idar rubutun wannan mala'iku annahu ta'ala domin cewa shi Allah ta'ala ya kafa alai shay'un wani abu yana iya koyuwa gare shi ne min a'malin ibadi daga ayyukan bayi mala yake ta'ala Allah an zalika Allah ya ɗaukaka gabanin wannan tunda shi shi ya gaya mana la ya kafa alaihi shay'un fil ardi wala fi sama ko wa inna ma fa'idatu tawkilihim ka sani fa'ida ko amfanin wakilta mala'iku su rubuta ayyukan bayi ludufin wannan ludufi ne tausasawa ne min Allah ta'ala daga Allah ta'ala da yake yi bi ibadihi ga bayinsa li'annahum domin su bayi idza alimu in suka san cewa anna mala'ikatan cewa wasu mala'iku ta hafazu alaihim af'alahum tana kiyaye ayyukansu wa yaktubuna tana rubuce shi in zaddaru za su tsawatu anil ma'ashi gabar aikata sa wa iqamatul hujjati in suka san fa mala'ikun za su tabbatar da hujja alaihim akan su idza jahadu in suka yi jayayya aka zo lahiya suka ce ban yi ba sai a ce to kai mala'ika kawo abin da ka rubuta mu gani abin da yake bai yin ba akwai shi a littafin sa ko babu wannan lutufi ne amma idan Allah ya barka shi da kai ba a rubutawa to tunaninka sai ya tafi cewa to ai ma wata kila ba Allah ma bai sani to sai ya turo mala'iku kuma ya sanar da kai akwai su fa amma ya lutufi min qauli illa ladayhi raqibun atidun wa inna alaihim lahafizin kiraman katibi na ya'lamuna ma tab'aluna domin duk abin da zaka faɗa da duk motsin da zaka yi kasancewa ana rubutawa zai taimaka maka wajen takaita ayyukan sako wannan ma yato alhamdulillah wannan ma yato itiqadu ba sai ne ka kali dama ba sai muka kira ba ko haka ne لا يوجد شيء كبير يقدم فيه ومتأكد يبدو لكم ina za mu tashi wai juzu ne wanda littafi ne askari ba to tashi na nawa askari tashi na ɗari biyu da nawa da saba'in daidai ko da biyu da saba'in da ɗaya dai ɗari biyu da saba'in da ɗaya ina za mu tashi
wa yajuzu azru'un yana halatta a yi cinikin zira'o'i a zuru'un jami'i na zira'u ka gane min sojin nan tufafi kamar yaji ko a tamfa ko shadda ko leshi da kafin a samu tef da ake teloli suke auna yaji ana auna yaji ne da zira'i sai a ce faɗinsa gaba kaza ne kamu in aka kama sai a linka an samu yadi ta sai a sake linka an samu yadi su to ya halatta ka zo ka ga mayafi an saba saƙar hausa kafin a samu tef kenan yanzu duk tef da ake gwada yari ya ɗauke wannan duka yana cikin yawwa wanda ake jan ruwa a rijiya ba tun da su wasu amfani da tef to amma na ita maka min saujin ba min habilin ba ya nuna maka daɗin yadda ake awon igiya da hannu haka ake awon mayafi ko tip in an saka to ya halatta a yi cinikinsa to au kafizin ko kuma a yi lissafin kafizi shi ne tef ɗin min subratin na abun au mu'ayyanatin abar ayyanawa eh lamba nawa a dunnan yadi ɗaya mai 36 ne ko ko mai 45 kuma labin yadi ne ko rubu'in yadi mu'ayyana abin ayyanawa guda kaza wannan ya halatta wala bai wahadirin ai wala ya tuzu bai wahadirin libadi ba an ce la ta tuzu libabana ba to wala ya tuzu bai wahadirin libadi shi ne wala bai wahadirin libadi baya halatta cinikin sayarwan hajar hadirin mazaunin gari libadin ga mutumin ƙauye ka gane yayi wanda yake mazaunin gari ne ɗan kasuwa a gari mai wayo ya sayar wa ɗan ƙauye hajar da ɗan ƙauye bai san kanta ba wannan baya halatta sai dai ya zo da wakilinsa a gari shi mutumin ƙauyen wanda ya san wannan hajar sannan a sayar masa bikilafi shira'ihi da saɓanin sayansa shi mutumin gari din ba laifi ya saya a wajen mutumin ƙauye dan ƙauye ya riko kayansa ai ya san kimar kayansa ba ai ba za ka mar wayo a cikin abin da ya sani ba za ka mar wayo ne a cikin abin da bai sani ba yawwa akasin ba komai kai mutumin gari dan birni za ka iya sayan haja a hannun mutumin ƙauye inda dai ba za ka masa kwace ba dole sai ya ga dama sai abin da ya sayar wala ya talaqal aqwiya'ur rakba al'aƙuya masu ƙarfi ƙarfin na jiki ne da za su je su tattare su hana kowa sai su za su saya ko kuma ƙarfin na aljihu ne na kuɗi ba sa zuwa su tare an rakaba fatake waɗanda suka sayo kaya za su kawo gari su sayar ka gane ai yan kasuwar da suka je suka yi fatauci za su kawo kaya zuwa gari to in aka ji labari bai halatta masu ƙarfi su je bayan gari su tare su tare su su sare duk abin da suka zo da shi su kuma su zo gari su sayarwa mutane da tsadar su suna kwanta a gari da kuɗin su ba inda suke zuwa ba sa shan wuyar komai sai sun ji labari fatake sun yi fatauci sai su je da kuɗi gaba ɗaya su sare abin da fatake suka jawo na amfani kuma su zo su sayarwa mutanen gari da tsada su tsora riba wannan haramun ne al'aƙuya masu ƙarfi la ya talakar rakaba ba sa taron fatake da ya su domin su keɓanta kansu bishira'i da sayan ma jalabu abinda fatake suka jawo shi na kayan kasuwa eh abinda ba kanan jalabi ba jawo arziki shi ne jalbul arzaki za ka ce fa'idatu jalbin arzaki ba ana faɗa ba har a littafin suna rubuta malaman tibu fa'ida ta jawo arziki to wannan jawo kayan kasuwa ma jalabu abinda suka jawo shi wa yukhayyaru ahlul baladi ana ba wa mutanen garin nan zaɓi shi musharakatihim cikin yin tarayya da masu ƙarfi a bari kayan ya zo har cikin kasuwa a sauke shi to sannan kowa ya zo ya sayi daidai ƙarfinsa da mai kuɗi da talaka da matsakaicin mai kuɗi kowa ya zo ya yi musharaka da juna wajen sayan wannan hajar da fatake suka zo da wa fi fakkiya cikin walwala cinikin da masu ƙarfi suka tare fatake a bayan gari suka sare sai da suka saye sannan kuma aka gano to a walwale ko ba a walwale cinikin ba khilafu akwai sabanin malami dama hukuma mana ba a zama kara zaba kamar dabbobi ai kowane abu a kasuwa ba akwai ciyaman ba shi ma an taga gare shi ba akwai sarkin gari ba ba akwai alkali ba to akwai kotu to hukuma sai dama za ta kafa wannan dokar wanda ya kewaye wa hukuma ya yi gaban kansa ya karya doka to a hukunta shi ya fi akan abar abin haka kala zuba gobe ma wani zai yi wato muna ul'inatu eh an hana taimakon ciniki ina wa huwa an baka san al'inatu ba bai ul'ina an ya kula ya cewa abokinsa ishtari limin malika bi ashratin ka saya mun wannan hajar da kudinka bi ashratin da naira dubu goma alal misali ko da dinare dubu goma ko da dirhami goma wahiyar ne amma ita a waje na sanda na samu kuɗi zan biya ka bi isnai ashara da dubu goma sha biyu gashi wannan hadar an sa ta a kasuwa za a sayar ni ba ni da kuɗi ko makoci na ya sa gidansa a kasuwa zai sayar gashi ni yanzu ba ni da kuɗi kuma ina da buƙatar na yalwa ta gidana to da Allah alhaji wani ka taimaka a yi ciniki yadda ta kama ka saya min farashin ka an yi mar kuɗi dubu goma ka saya min shi yanzu dubu goma ni kuma lokaci kaza zan ba ka dubu goma sha biyu ka ga wani riba ne ha haba to haramun ne daidai yake da kalanci kuɗi dubu goma da sharaɗin in za ka biya shi za ka kawo dubu goma sha biyu an fake ne da wannan eh kamar ya taimaka ma shi ne ina asali daga al'auni dama huruful illa suna musanya junansu al'aunu ba taimako ba to wawun nan aka badala shi da me da ya'un ya zama al'ina to wannan ba taimako ba ne riba ne wahiya li bi sunai ashara ila ajali kaza wannan dubu goma da ka saya mun wannan hajar to ita a wajena tana daidai da dubu goma sha biyu ila ajali kaza zuwa lokaci kaza ko zuwa kaka idan na sai da amfanin gona ta fa in ka fa in fatat fi yadi idan aka yi wannan ciniki a haka kafin hukuma ta gano hukuma ta musulunci suka yi wannan cinikin a haka ya sai a masa akan dubu goma shi kuma da kaka zai ba shi dubu goma sha biyu shi kuma wannan abun har ya riga ya je ya sayar ya yi bukatunsa shi ma in na cino ya riga ya cinye idan ragon suna ne har ya riga ya yanka an yi suna amma aihuwa bai da kudin rago ya ce ka saya mun rago dubu goma ni in na tashi lokaci kaza da kaka zan baka dubu goma sha biyu sai da aka yanka ragon a suna sannan hukuma ta gano cewa ga an yi bai'ul ina to yanzu ya za a yi lazimahu mashturiyat bihi mashkuriyat abinda aka sayi wannan kadara ko haja bihi da shi shi da dubu goma nan lazimahu shi ya lazabci wannan mutumin da aka saya wannan hajar wa taqala az-za'id wal ajal az-za'id abinda ya karu akan dubu goma ko nawa ne wal ajal da lokaci sai lokaci kaza yanzu ya fadi yanzu yanzu ka sai ko me ka samu kudin sa kamar ba zancen ajali babu zancen kuma kari in har abin ya riga ya tsere in ku abin yana nan to a bar masa kayansa shi shi shi wanda ya saya ma da la ma shi ya saya ba to a bar masa kayansa alhamdulillah sai mu tashi wa man ba a aba sai ne annahu alwadi mala alqasim yazo yawa shafi na nawa na sawad al-ahjari huwa dari da nawa ko arba'in da nawa to ina za mu tashi tamrinatun jarrabawa da jarrabawa da jarraba jami'a na tamrinun tamrini na farko ayyinin afa'alal mubari'atal marfu'ata ka ayyana mana fi'iloli mubari'ai almarfu'ata a bari wa rufu'a fil jumalil atiya a cikin jumloli masu zuwa wa bayyin sababa raf'iha kuma ka bayyana mana dalilin rufu'anta ka gane ai to jumla ta farko aka ce yawaddu aliyun ayyal abadul kura aliyu yana so ya dinga yin wasa da bol ka gane ai to a cikin wannan jumla menene fi'ili mubari'i almarfu abun abun ya rufa yal'aba dai abun ya fata ne saboda an yal'aba to ka ce yawaddu ko yawaddu shine fi'lun mubari'un almarfu ko to me ya dalilin rufu'at tasa eh to sai ka ce لأنه لم يتقدمه شيء من الأدوات التي توجب نصبها أو توجب جزمها دليل رفع shine ba wani abu da ya gabace shi wanda yake wajibta fata'arsa ko yake wajibta ɗaurinsa rashin samun adawatun lati tansibul filin mudari au tanzimahu shine alamar rufa kamar yadda jiya muka yi ko shekarun jiya muka yi to nan kuma yake ne ya shuddul adfalu habla al adfalu yara kanana ya shuddul habla suna daure igiya me dalilin fili na ya shuddu shi ma ila abu da muka faɗa rashin shigan nasibi da kuma jazimi shine dalilin rufa zahabtu ila shajarati ko la tafi zuwa wajen bishiya kai astazilla bi zilliha domin na inuwantu da inuwarta a nan babu fi'ili mubari'i marfu'i ina ina fata an gane saboda astazilla manzubun ne bi kai zahabtu kuma shi fi'ili na madi ba a zahabu ba inda yake a zahabu to dole za mu ɗauke shi a matsayin fi'ili mubari'i marfu'i to sai na hudu ba asauru bujini ya harusul araba yana noma ƙasa bujimi shanun noma kenan ya harusu yana noma al'araba ƙasa to kalmar ya harusu yi ne fi ne mudari'i marhuni alamar ku a sadai shi ne kaɗaituwarsa kuluhu an adawati lati tansibul fi'lan mudari'a aw tajzimahu wofintarsa daga abubuwan da suke sa fi'ili mudari yayi fata'a ko kuma ya yi ɗauri alkalbu ko ya harusu manazila wal mazari'a kare ya harusu yana yin gadin almanazila gidajen mutane wal mazari'a da gonaki kaga wancan ya harusu ne bisa'i wannan kuma ya harusu ne bisini to ma'anarsu ta bambanta ma'anar ya harusu bisa'i yana yin noma daga alharsu noma alharisu manomi ba wannan kuma ya harusu shi ma daga menene alharsu gadi alharisu mai gadi in ka rubuta shi biskini da sinun to ya harusu ya zama fiye mudari'i yana yin gadin almanazila gidaje wal mazari'a da guraren noma su ne gonaki alaika na hore ka an ta suma an nasihata ka ji nasiha wannan babu fili mudari marfu'i saboda an ta suma a yake ya zama mansubun bi an uhibbu alwalada allazi yarisu ala nazafati siyabihi ina son yaro wanda yake kwadayin tsabtace tufafinsa wannan ma ga ya harisu amma kuma bisaji ga ya sai da bambanci wannan kisra ne ya harisu wancan ya harusu da ya harusu ba wannan amma duka dai haruffa guda hudu ne shi kuma daga alhirsu ne kwaɗayi harisu mai kwaɗayi harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kaga wancan sadun ne to ya harisu bi sadi shi kuma kwaɗayi ne ina son yaro allazi ya harisu wanda yake kwaɗayin ala nazafati thiyabihi abu saqamta sai tufafinsa to ya harisu fi'lun mudari'un ne eh menene eh marfu' وعلامة رفعه كده كلوه عن الأدوات التي تنسب الفئل المضارع أو تجزمه الأكم الشيء الكثير من يوى يفسد المائدة هنا قاطع ورهنجي الأكل الكثير ولا قائلين الأكل الكثير شيء ده يوى يفسد المائدة شيء خبر المبتدا شوفوا خبر المبتدا مرفوع إليه to duk da ya zo da fi'ili mudari'i shi ma ba wani nasibi ko jazumi da ya shige shi shi da yawa yana ɓata uwar hanji tasqudu awraqul ashjari fil fil kharif awraqul ashjari ganyen bishiyoyi tasqudu tana zidewa fil kharif a cikin lokacin bazara akwai fasalul sayfi akwai fasalul shita akwai fasalul rabi akwai fasulul kharif a zamanin nuka na shekara akwai lokacin damuna akwai lokacin kaka akwai lokacin sanyi akwai lokacin huntu a menene a zafi a saifi kenan a shita'u shine hunturu to akwai alkharif lokacin bazara da al'ashijaru bishiyoyi taskudu take zubar da ganyayenka to taskudu anan fi'li ne mudari'i marfu'i bi kuluwihi عن الأدوات التي تنسب الفعل المضارع أو أو أو تجزمه يستفيد الإنسان من قراءة الكتاب الإنسان مثل الألم يستفيد ينا نيمان فائدة من قراءة الكتاب إذا ذكرت الكتب كو الكتاب الكتب أقول لك كان هذا با تو الكتب كنا من قراءة الكتب daga karanta littattafai alkutub jam'i ne fi ha kutubun ƙayyama ko kutubun da yawa kenan alhamdulillah ya tafi da shi ma fi ilini mudani marfu'i wa sababu rafihi khuluhu an al-adawat allati tansib al-fi'l al-mudari aw tajzimu alhamdulillah ya kala hakuri jiya jiya ba mu gaisa ba da yake da hanyar sallah yi na zo ka da alwala da ta tare da gurin wani jana'izar shi ma da aure sai na ga ina ce zan zo ta gida ne alwala karshen ta lokacin da kule na rasa sallah kawai kawai daga tun da na samu wanda zai kani kawai nake ya kai ni kulkubari kuma da muka yi ta zauna a gurin da tsara sa'in da suke ni a naƙuda ne ko aihuwa ne aihuwar fari kuma ko inda dama dole kwar mala ce aka mata ko kafin ne na o an yi kuki na to sati ku duk da a cikin shawar ɗin ke shi da wani wata ya nufi to amma auren nata yawwa shawwal ko to a shi shi rasulta a shawwal ne a zulƙida ne ko kusan sati biyu aka yi wanda a shawwal shi kuma a fatan farko zulƙida ne ko sarki Allah Allah gafarta mu sai ne ne ha kuma alaihi wa sallam kuwa Mallan kasu ne yayi da yawa ai. To ina ne? ina ne shafi ɗari da ashirin da nawa Allahu alwaji na biyu ashirin da bakwai tamrini na nawa yau wato muna ba mun yi a to saura ba wancan shi ne ya maka li'irabin yadda yake nan kuma yace a aribil jumal al'atiyata kai mana li'irabin jumloli masu zuwa kamar yadda jiya ya maka li'irabin jumloli guda biyu jumla ta farko alhirra ta ni kyanwa guda biyu ko kuliyoyi guda biyu alhirru ba kyanwa ba ko to alhirra ta ni nazifa ta ni kyanwoyi guda biyu nazifa ta ni tsafta ta ko ko masu tsafta guda biyu ba datti a jikinsu babu kazanta to al-hurra ta ni ka ce mubtada marfu'un shine mubtada kuma marfu'i wa alamatu rafihi al-alif alamar rufa shine alif لأنه مثنى domin shi sunan abin biyantawa allazi yurfa'u bil alif wanda ake masa rubuwa da alif to nazifa tani shi da khabarul mubtada shi ma marfu'i ne marfu'i ne bil alif da alif li'annahu musanna domin abin biyantawa ne wanda ake masa rufu'a da alif to nabi ya ce maka innal ga'ibaini haƙiƙa matafiya guda biyu wanda ba sa nan mariba ne marasa lafiya ne suna fama da rashin lafiya labari ya zo matafiyan nan guda biyu ba su da lafiya to inna harfu nafiyin wa nasabin wa taukidin ha inna harfu nasabin wa taukidin harafi ne na sanya suna fata'a da kuma ƙarfafa zance to alga'ibaini ismu inna mansubun suna ne na inna wanda suna inna ko mansubi abin wa fata'a ne wa alamatu nasbihi aliya'u alamar fata'ar ita ce ya li annahu musanna musanna ne wanda ana masa fata'a da ya maribani shi da khabaru inna marfu'un shi ne labarin inna marfu'un bil alif an masa rubu ba za ka ce maridaini ba saboda labari ne na inna shi ko labarin inna marfu'i ne an masa rufu'a ne bil alif da alif maribani li annahu musanna na uku wa kafar talamizu almajirai sun tsaya fi saffai ne a cikin sahu biyu ka gane sai ka ce wa kafar fi'ilu madi a talamizu fa'ilun marfu'un jibdan matin zahira fi saffai a cikin sahu biyu في صفين جاره ومدروره أين الجار سكة في أين المدرور سكة صفين وعلامة جره الياء لأنه مثنى الحمد لله منهك الإعراج آه أقول حول المراجع بيجا شغلان المراجع shafi na sittin da nawa to ina za a kai na alƙa'idatu ƙa'ida ta hamsin da biyu a cikin nahawul wadi fi qawaidul lughati al-arabiyya al-marhalatu sanawiyya ƙa'ida ta hamsin da biyu a cikin wannan littafi يجب حذف يجب حذف المبتدئ في أربعة مواضع yana wajaba a shafe mubtada idan ya faɗo a cikin gurare guda hudu na farko shine ka alif alif ba ja da abada da kenan na farko shine idza kana kabaruhu idan labarin hasbul mubtada aminan idan labarin mubtada ya kasance makhsusa ni'ima wa bi'sa abin keɓancewan fi'ilolin nan ne guda biyu na ni'ima da kuma bi'isa ka gane ai to ba za dole a tashi mubtada a faɗin labarin kaɗai idan fi'ilin nasu na ya zo da ni'ima da kuma bi'isa na biyu shine ba ana yana waje ba a shafe mubtada idan kana khabruhu na'ata idan labarin sa ya zama na'ati ne makadu'an abin yankowa ne da madahi domin yabo aw zanni ko zargi aw tarahumi ko kuma tausayawa ja na uku idan kana khabaru ana shafe mubtada wajibi wajibi a shafe mubtada idan labarin ya zama masdarar ismul masdari ne na'iban da yake zama da yake maiwa an fi'ilihi ga fi'ilin wannan jumla da na hudu kenan ana wajibi a shafe mubtada إذا كان خبره إلا بال سيكسن شيء مشئرا مشئرا ما يسنروا بالقسم يكون مشئرا أبيه وعلامة بالقسم ده حرف الانتواء لا بالقسم يكون واو القسم الحمد لله آمين منها شافي لنا كو ولا بادي ملحة الإعراب babu kam alkabariya kam din ka san iri iri ce akwai kabariya akwai istifhamiya wacce take neman fahimta ta tambaya to wannan zai baka labarin babi ne na kam alkhabariya mai bada labari ba mai tambaya ba menene wajururbi ko wajururbi kamma kunta anhu mukhbira mu'azziman li qadrihi mukassira eh to ni mukassira yake ba kam kam da yawa kam kasiran ai kasiran shi ma labari take bayarwa ai amma tun da an ce mu'azzima ai magana ta kare kuma a ce mukabbira ga mu'azzima kuma a ce mukabbira ai bai kamata a siffarta mu'azziman da mukabbiran ba inda duk ma'ana ɗaya ne amma mu je za mu ji eh amma shikenan ni na wanda sai ya ce maka mukasiran ai muzhiran li kasratihi mai bayyana yawansa min haythu al-adadi ta bangaren adadi mubtakiran bi yana mai alfahari da shi wa fi ba'd nuski irin naka ya zo cikin shafin nuska mukabbiran bil ba'i ai al-muwahhada ba wa huwa bi ma'ana mu'azzima kaga an koma wancan kenan ai mukdiran an kibrihi mai ba da labarin girmansa amma dai mukassiran ya ki ba da ma'ana tunda an riga an faɗin mu'azziman kuma akwai buƙatar mukassiran ɗin kam da yawa ko ta ƙulu kammalin a fadatuhu yadi wa kam ima'in malaktu wa a'budi ana cewa wa durur kayi jarra ga duk sunan da ya biyo bayan kam shine wajrur bi kam kai kisra ga suna a dalilin kam ma matukar kunta ka kasance mukuliran mai bada labari anhu da kam din in ba tambaya kake da ita ba labari kake so ka bayar da kam din to dole sunan abin da zaka bada labari din ya biyo baya da kisra in ka zama mu'azziman kana bada labari da kam mu'azziman kana mai girmamawa ne kadari ga gwargwadon wannan abin da kake bada labari abu ne mai daraja kana so ka girmama darajarsa mukusiran kana so ka yawaita abin yana da yawa bayan darajar ta ta ƙulu kana cewa kammalin da yawa dukiya kaga mukassiran kenan tunda kuɗi ba za a girmama shi ba ana an fi ganin yawansa akan girmansa duk yawansa in ba yi da kima mai amfanin yawa ko taƙulu kana cewa kammali da yawa kuɗi ya ji hannuna a fadar ta fa'idance shi kam da yawa malin dukiya ba za ka sai malan ko malun ba inda kam ɗin kabariya ce da yawa kuɗi wanda ya ji hannuna a fadar ta fa'idance shi wa kam ima'in da yawa kuyangi malaktu wanda na mallaka wa abudin ai wa kam abudin da yawa bayi malaktu da na mallaka wa kam ima'in ku yangi mata wa abudin da kuma bayi maza malaktu da na mallaka duka wannan tunda kabariya ce sunan da ya biyo bayan ana masa kisra ina fata an gane a ni malaktu ne to can fa a fadadu ne ya daka ne a to to dole ne ya ce malaktu tunda ya ce kannin mali a fadadu ya ji kaga labari na nake bayarwa da yawa duke da hannuna ya mallaka ko kuma da yawa kuyangin da na mallaka da kuma bayi amma ka ce malakta to ya canza wancan ma'anar sai da ta a fadadu ya daka kenan wa kam imamin malakta wa abudu alhamdulillah sai ne hamziya kaji na nawa mai ta'alimi ya taji kenan shafi na nawa shafi na sha ɗaya ina za mu taji لا تهل البأساء منه أرى السب ولا تستشقه السراء كرمت نفسه فما يخطر السوء وعلى قلبه ولا الفحشاء أزمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكره العظماء yake la ta hullul ba sa min qura sabri al ba sa tsanance tsanance azubu wa shidda tsananin cuta da tsananin yunwa da tsananin wahala la ta hullu ba ta walware qura sabri igiyar nan ta hakuri minhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsananin da ya shiga ba zai hana shi yin hakuri ba akan abin da ya same shi wala tansakifu sarra'u السراء وداتا كي كي كي كي شرع البأساء وداتا كو نعمة دا جن دادي لا تستكفه باتا سوق قلم رنسا أو جنجر الله أي لا تحركه باتا موتا باتا جرجي باشي wadata da jin daɗi baya rufe masa ido har ya kasa yin alheri ko sadaka karumat nafsuhu kai ran manzon Allah fa ta girmama me sai ta baka yi wa dahurat kuma ta tsarkaka fama ya khuduru su'u as-su'u mummunan abu fama ya khuduru baya tsirgawa ala qalbi a zuciyarsa walal fasha wala alfasha a zuciyarsa da taba tunanin yayi zina shine alfasha ko kuma ya yi wa wani mugunta shi ne a su alƙabi ko ya cinye dukiyar wani ko ya zalunci wani mazala ga taɓa tunanin wannan ba saboda mai kan wata nafsu zuciyarsa ta girmama kuma ta tsarkaka saboda haka ba wani mummuna abu da ya taɓa tsirgawa ala kalbi a zuciyarsa tunanin ya aikata mummuna bai taɓa bujulowa a zuciyarsa ba wala alfasha wala aikata alfasha azumatul imatul ilahi alai ni'matul illahi ni'mar da Allah yayi alaihi gare shi azumat ta girmama hasa kallal zikri al-uzama'u masu girma yamma ne yake hum rusul wal anbiya sunu al-uzama'u masu girma annaba da manzanni hasa kallata ta sakandamta ai ajaza ta gajiya li zikiri ga ambatan irin wannan ni'imar da Allah ya yi wa manzon Allah hatta annaba ba za su iya lissafa girman darajar manzon Allah ballantana mu wanda ba annaba ba ballantana sahabbai alhamdulillah sai me ta'alimi ina za mu tashi a ta'alimi wa sharaful ilmi kaga daukakar ilimi la ya kafa ala ahadin baya koyuwa a wajen kowanne irin mutum ko malami ne shi ko jahili ne shi darajar ilimi ba za ta koyi a gare shi ba ko jahili ya san darajar ilimi domin yana jin haushi na jahilcin da yake damun ballantana malami wanda ya fi kowa sanin darajar ilimin in domin huwa muktasu bil insaniya ilimi shine kadai sifar da aka keɓance shi bil insaniya ga mutuntaka dabba ba ta samu ilimi ba aljani ya samu ilimi ba ba irin na dan adam ba mala'ika ko ya samu ilimi ba irin na dan adam ba hatta mala'iku inda Allah ya umarci annabi Adamu ya ilmantar da mala'iku abin da ban sani ba wa allama wa allama adama asma'a kullaha kuma arabum alla mala'ikati fa qala abiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqina ilimi na ƙololuwa an keɓe ta shi da bin insaniya ya Allah jami'ar kusal domin dukkan ɗabi'o'i da halaye ciwon ilimi in ban da ilimi ya tsari ku fiye al'insanu wa sa'irul hayawanat al'insanu ɗan adam wa sa'irul hayawanat da sauran dabbobi ya tsari ku suna tarayya fiya a cikin irin wannan ɗabi'o'i duk abin da kake takama da shi akwai dabba mai irin wannan abu in ban da ilimi ya ce kan shaja'ati kamar ka daukanta akwai dabba da ta ji ka ƙarfi duk ƙarfinka akwai giwa akwai zaki har ma in ana so a ba mutum a yau mutum kira ne sai a ce masa gwamnan giwa ko sai sai a ce masa zaki na mutum zaki wai ana kusanta shi da dabba saboda dabba tana da sadaukanta wai za a ce shi ma sadauki ne to ashe ba za ka yi wa dabba takamar sadaukanta ba a cikin dabbobi ma akwai masu sadaukanta wal jur'atu da karfin hali shi da juriya ko an ko an fi karfin ka sai ka take ba za ka gudu ba sai dai ka mutu muna da karfin mai wawa kora gaji wannan mutum ɗan damba ne da ya shahara ya kaje sarkin damban Kano yi ya doke sarkin damban mai duguri a zamanin sa a Borno ake sa ta baya a koru kura a yawo da shi a garin Maiduguri in akwai wanda ya san ya fito ga galba mai wawar kora yi wannan da fitar na bayan ka ya kace sarkin damban Kano haso biyu a zamanin sa yi ya yi damba har a Lagos ya doke yarabawa bayan kwanta su shago da ɗan tunawa shi kuma a lokacin ya yi sahen yi to a zamaninsa idan ya ja daga to a dambe yadda ya aje kafarsa baya ɗagawa ko ya kashe ko a kashe to kaga wannan shine ake masa aljuatu ƙarfin hali ko ko an fika suna masa kirari garban mai wawar kora to ba za ka yi dabba ta kabar wannan ba akwai dabba da ko za ta mutu ba za ta gudu akwai a cikin dabbobi saboda haka wannan ba burgewa ba ne don ka zama mai ƙarfin hali a cikin mutane in dai babu ilimi wal kuwatu da ƙarfin jiki din ƙarfin ɗaukar kaya akwai dabbar da ta ji ka kuma sai a lauta masa kayan mutum goma duk ƙarfin ka ba ka ɗau laftin da raƙumi zai ɗauka waljudi da kyauta a cikin dabbobi akwai masu kyauta za ka ga dabba da za ta shayar da ɗanka ta shayar da ɗan wani akwai malwaciya kuma duk ɗan da ba za ta wani za ta bige ko ana samu a cikin dabba to ba za ka burge mutane wai kai dan kana da kyauta amma babu ilimi wa shafaqat da tausayi akwai dabba mai tausayi in ta ga yaro ta sani ko maciji ne mai tausayi ba zai kari yaro ba ko zaki ne da damusa an ta ga yaro akwai masu tausayi ba sa ta na taɓa gani a survival irin bidiyo na fim ɗin namun daji damusa ce ka duba damusa dai da rashin tausayi ta biyo garken bareyi ta sako ta a gaba tana jin yunwa kuma za ta kama ta ci sai suka tsere sai aka bar wata guda ɗaya da ta sai ta tare da ita a lokacin tana naƙuda ta hai tana lashe ɗan sai ta kewaya ta ta kewaya ta ta kewaya kawai sai ta juya ta koma don waɗancan da su riga sun tsere ita ta ga babba ta yi masu abinci ne ta bar waɗancan su tana zuwa za ta kama sai ta ga yanzu ta aihu tana lashe ɗan sai ta kalle ta sai ta kewaya ta kewaya kawai sai ta biya ta koma ka gwada tausayi ne to don kana da tausayi ba za ka burge ba in babu ilimi a dabba ma akwai mai tausayi wa gairi ha da wani irin waɗannan ka ga waɗannan kyawawan ɗabi'o'i ya ɗauko to ba za ka burge ba in dai babu ilimi a cikin ta yace duk ɗabi'ar da ka sani mai kyau da mara kyau dan adam da dabba suna yin musharaka a cikin ta siwal ilimi in ban da ilimi da ilimi ne kawai dan adam ya ku dabba idan babu ilimi shi shi da dabba duk ɗaya ne wajihi domin da da ilimi ne azhara Allah ta'ala Allah ya bayyana fadala Adam alaihi salamu fifiko annabi Adam alaihi salam alal mala'ikati akan mala'iku kamar ayat da muka karanta a bakara wa amarahum har ya umarce su bis sujudi da yin sujada lahu ga annabi Adam saboda ya zama malamin su ya fi su ilimi wa inna ma sharufal ilmu ka sani ilimi ya ɗaukar an kace sharaful ilmi ɗaukakar ilimi in kace sharufal ilmu ilimi sharufa ya ɗaukar kaga duk bakin ɗaya ne kawai mu san wasali sharafal ilmu ilimi ya ɗaukaka an kace sharaful ilmi ɗaukakar ilimi ya zama mudafun wa mudafun ilai sharafu mudafun al ilmi mudafun ilai amma an kace sharufal ilmu sharufa ya zama fi'li madi al ilmu ya zama fa'ilun marfu'un al ilmu ilmi sharufa ya daukaka li kaunihi domin kasancewarsa wasilatan ila taqwa ya wasifa ne shi tsani ne ila taqwa zuwa ga tsoron Allah shine babban abin da ya ba ilimi daraja ilimin addinin musulunci saboda da shi ake samun dama zuwa ga bautar Allah zuwa bin inna ma yaka sallaha min ibadihi ulama allati wanda yake yi kuji halbar rubutu yake tantantar alkaramata samu karama inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala wa sa'adatul abadiyya yake tantantar samu arziki na har abada ita ce aljanna alhamdulillah kama kila sai ne man sale bai zo ba to to ina ce mu wadan
Yawwa muwa ta malik a shafi na nawa? Ko kwa? Babi na sha uku. Babu ma za a fi rajuli yamliku imra'atahu. Babi ne na abin da ya zo a hadisi cikin hukuncin mutumin da ya mallaki matarsa da baiwar wani ce ya aura yana aifa musu ƴaƴa suna sayarwa yana aifa musu bayi sai kuma yanzu aka sa matar a kasuwa sai ya sa kuɗi ya saye ta ba ya mallake ta ba ko kuma aka ba shi kyautarta ko aka ba shi sadakarta yanzu da matarsa ce baiwar wani yanzu kuma ta zama mallakarsa to ya matsayin aurensa da ita da dai ya aure ta ne baiwar wani yanzu kuma ya mallake ta wa kad kana ta da ta kasance a karkashin sa a karkashin aurensa fa faraqaha kuma sai ya sake ta saboda yanzu ya mallake ta dama daga ka mallake ta babu auren to za mu ji hukuncin a wannan babu haddathani yahaya an malikin an ibn shihabin an abi abdurrahman an zaid ibn sabitin annahu kana yaqulu cewa shi Zaid dan Sabit radiyallahu anhu ya kasance yana fadi fi rajul cikin hukuncin mutumin da yudalliqul amata salasan da ya saki kuyangar sa saki uku dama at-talaqu marratani shi sakin baiwa ai biyu ne ma to amma biyu din a matsayin uku yake a wajen yantacce ka gane ai oho a shi din yantacce ne matar ce baiwa to shi haƙƙin sakinsa uku ne har yanzu ka gane eh sai sai mata saki uku thumma yashtariha sannan kuma sai ya sayo ta ya ya sake ta saki uku kaga babu aure sai bayan wani miji sannan kuma aka sa ta a kasuwa kuma sai sai ya sayo ta to inna haka sun wannan baiwar la ta hillu lau ba ta halatta gare shi a matsayin baiwa ya yi sadaka da ita tunda da ya mata saki uku da sunan aure yanzu dan ya mallake ta a matsayin kuyanga ba zai take ta tsakanin wato a karkashin fima malakatai ma nukun ba hatta ta ji a wajen garo sai ta auri wani miji wanda ba shi ba sai ta auri wani miji kuma mijin ya ga dama ya sake ta amma ba da sharadin ka aula ka sake ta ba walai ya zama muhallilu wal muhallala lahu tana nan bai wasa ce yanzu za ta aifa masa bayi ne zai aular da ita ga wani ta dinga aifa masa bayi amma shi ba zai yi sadaka da ita ba hatta kan ci haza wajen gairahu wa haddathani an malikin annahu balagahu labari ya ishe masa annahu a anna sa'id ibn al-musayyab cewa sayyidina sa'idu dan musayyabi wa Suleiman ibn Yasar da Suleiman manyan tabi'ai ne Suleiman dan Yasar su su bi su ila an tambaye su an rajulin ga hukuncin mutumin da tazawwaja abdan lahu a zawwaja ko yayi wa bawansa aure jariyatan ga kuyanga zawwaja abdan ya aula wa wani bawa lahu nasa jariyatan baiwa baiwar kuma ba tasa ba ce. Faɗallaka hal abdu sai bawan nasa ya saki matar albatta sai mata saki biyu, inda shi ne ƙarshen adadin sakin bawa. Kuma wahaba ha sai yi duha lagu, sannan ubangijin wannan baiwar da aka yi saki biyu sai ya ba da kyautarta lahu ga bawan da ya mata saki batta duk. Kaga yanzu ta zama mallakarsa shi bawa. Har ta hillu lahu shin wannan baiwar da ya mata sakin barta za ta halatta gare shi da mulkin yamin a dalilin mallakar damaci da aka bashi faqala su su bi sa'id ibn musayyab da sulaiman ibn yasar manyan tabi'ai da faqihai dukkan suka ce la ai la la la la da hindu lahu ba ta halatta gare shi da sunan baiwa hatta ta ji a wajen gairahu sai ta auri wani miji wanda ba shi ba وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب إمام مالي يا تنبيه بردا حديثي ما لم ابن شهاب عن رجل وكنت مسلم دا كانت satahu amatu wata baiwa ta kasance a ƙarƙashin aurensa baiwar kuma mamlukatun a bar mallakar wani fashtaraha yanzu kuma sai sayo ta baiwar matar tasa matarsa sai baiwar wani aka sata a kasuwa sai ya saye ta wa karkana dallaka wahidatan da kuma a baya ya mata saki daya fa qala sai ce ta hindu lahu a wannan tana halatta gare shi tunda igiyar auren bata kare ba tana halatta gare shi bi milki yaminihi da mallakar damacinsa ma lam ya butta talaka matakar bai yanke sakin ta ya mata talaqul batta ba in batta talaka in ya yanke sakin ta ya mata saki biyu wanda shine karshen sakin baiwa to fala ta hidu lahu ba ta halatta gare shi bi milki yaminihi a dalilin mallakar damacinsa hatta tanki ha wajen gairu mu har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba qala malik imam malik ya faɗa shi rajul cikin mutumin da yankihul amata ko ya auri baiwa fatalidu minhu sai ta aihu da shi kuma ya bita'uwa sannan sai ya sayo ta to innaha la takunu um waladin yanzu ba ta zama um walada lahu gare shi ai da ba bai wasa bace sanda ya haihu da ita tana matsayin matarsa ne baiwar wani yanzu kuma aka sayar masa ita to ba ta zama ummu wala da wanda in ya mutu ta samu yanci ba bizalika walad a dalilin wancan da allazi wala da minhu wanda ta aifa da shi wa hiya li ghairihi a lokacin ita tana matsayin mallakar waninsa kuma wannan kan da suka haifa yanzu fa bai zama yantacce ba dan ya mallaki uwar bawon wancan ne sai an sayar masa har da baiwar sai dai in ya kamar ka zo akuya ne da ɗanta ko ka sai akuya ba tare da ɗan ba ka ga ɗan ba naka ba saboda haka cewa shi ya aife shi ɗansa ne halal ba shege ba amma kuma mallakar wani ne sai dai in ka sai shi to kuma babu bauta dan uba ba zai bautar da ɗansa ba yanda ɗa ba zai bautar da ubansa ba wahiya li gairihi ko yawwa hatta ta da minu har sai yanzu da ya saye ka ya yi saɗaka da ita kuma ta haifa masa ɗa a matsayinta na baiwarsa wahiya fi mulki a lokacin da take cikin mallakarsa ba da ibtiya'i bayan sayanta iyaha gare ta bayan sayan da yayi iyaha gare ta to in ta haifa masa ɗa to yanzu ta zama masa ummu walada qala malik imam mali ya faɗa wa nishtaraha idan miji ya sayo matarsa wahiya hamilu minu tana ɗauke da ciki nasa da bai wani ce ya aura ya yi mata ciki kuma aka sata a kasuwa kuma sai ya saye ta da cikin kuma cikin minhu nasa kuma wada'at inda hu sannan sai ta aihu a wajensa to karan ummu waladi umma waladihi ta zama ummu waladansa bi zalika li himli a dalilin wannan ciki fi ma nuwa ciki abin da mu ake nuna man a fahimtar mu wallahu ala wai duk da cewa cikin ya samu a lokacin da bai mallake ka ba amma tun da dai ta haihu cikin tunda shi ɗa yana bin mahaifa ne to shi ke ta zama ummu waladarsa wallahu alamu Allah shi ne masani alhamdulillah ya aka yi Mm-hmm.
a uku ba biyu ne a shi kenan shi kenan ya bada masa a gaskiya ba zai yi ai tun da ya sallama shi kenan ya bar damarsa
ni ma sun zo sun same ni kafin
a gaskiya ba zai ba sai bayan wani miji to kuma jiya sai shi mutumin ina wai sakon da na ce ka je ka gaya wa su mutanen ka gaya musu bane na ce na gaya musu sai dai in shi kin da bai gaya musu sai ke so yanzu har sun tura mutum har su shi uban yariya ya shi mutum ah okay so suke ya ya mai da ita ya bari Allah sarki shi kaga ya zai akan shari'a to jiya gaya ma na ce wannan ba zai sai muka ce mutum na ce kai sakon da na gaya musu baka ga wani ba ita ai na gaya musu da ya kai ita jiya sun zo jina suka ce sai kuma ta yi ah ah, na wannan kawai ni a nan na basu da kawai a nan za ka gane son zuciya ne abin da wai wai sakin ma ɗaya ne ba ma biyu ba kuma wasu da ba za su kace uku ne uku ne kuma yake ya aje uku ne kuma yanzu ka dawo kuma uku ne yanzu ya la ake so shi dai ya daidai a kare a gudu a wannan babu dama akwai son zuciya da ba kai muku talu ba ya ba ko an gama aiki ai shari'a ta yi to ina za mu tashi muktarul ahadith nabawiyya ɗari uku da tamanin to ina ne da aisa to ala ukhbirukum bi shay'in hanya kuwa to min ala ukhbirukum eh haka da aisa ibadatu min ala ukhbirukum bi shay'in إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا yanzu ba na ba ku labari da wani abu ba kamar sun ce za ka ba mu labari mana ya rasulallah sai ce idza nazala bi rajulin minkum karbun idan bakin ciki ya jiƙa ga wani mutum daga cikin ku ko bakin ciki ya sakko wa wani mutum daga cikin ku au bala'u ko wani bala'i ya sakko wa wani daga cikin ku min amri duniya bakin ciki ko bala'in na al'amuran duniya da ajihi in yayi addu'a da wannan abin da zan sanar da ku fa yufarraju fa yufarraju anhu in yayi addu'a da zai fa yufarraju anhu za a yaye masa wannan bala'in ko wannan bakin cikin shi ne sai ke to du'a'u zinnuni addu'an nan ta annabi yuni eh wa zannuni idza ba bugadu zan fa zalla annan allah naqdira alayhi fa da fi zulumati allah in to gata لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت باب أبو بوتا دا غسيا سي كاي الله سبحانك تسلكي يا تبتا غريكا إني سواني كنت ناكدا سي من الظالمين دا غسين الظالمين رواه الحاكم يوم حاكم يروي وانا حديث أي الله يا سي فلولا أن كان من المسبحين ba dan annabi Yunus ya kasance daga cikin masu tasbihi ba lalabi ta fi badini ila yawmi yub'atu da ya zauna a cikin kifin na har zuwa ranar da za a tafi dai kifi ne fa ya haɗiye shi kuma ya koma cikin teku amma saboda ƙarfin wannan addu'a da yayewan bakin cikinka Allah ya sa kifin ya kasa nutsuwa dole ya zo ya amayar da shi a bakin ba don wannan tasbihi ba da ya tafi kenan cikin kifi a teku fi zulumatin salasin ba duhu uku ga duhun cikin kifi ga duhun teku ga duhun dare amma duka Allah ya waye saboda ƙarfin wannan addu'a la ilaha illa anta subhanak ba ƙaramin sirri ne da ita ba ana karanta ta bayan an yi nafila raka'a biyu cikin dare in kai na fila raka a biyu kai sallama to kamar da gocinka ƙasa ka yi sujjada guda ɗaya ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin kafa 40 kafa 40 daidai a cikin sujjada in ka dago ka daga hannunka ka roki Allah ya yi maka damuwa ka kowace irin damuwa ce Allah zai yayi maka rawahu al-hakim ala adullukum yanzu bana muku nuni ba ala ashaddukum abu sa mafi ƙarfinku ba zan muku nuni abu sa wanda ya fi ƙarfi a cikinku ba kamar sun ce bala ya rasulallah sai ce amlaku kum li nafsihi inda gazabi wanda ya fi ku mallakar zuciyarsa a lokacin fushi lokacin da aka ɓata masa rai aka fusata shi sai ya danne zuciyarsa bai yi hukunci ba a lokacin bai ce komai ba da in zai hukunci zai zai batacciya in zai duka ba kaɗan zai wata kila ma zo daga zai aikuka in zai faɗi magana ba mai kyau zai faɗa ba amma sai ya mallaki zuciyarsa inda ga da duka wannan maza Allah bai ya fi kowa ƙarfi a cikin ƙarfin zuciya ake nema na cijewa da dauriya ba ƙarfin ƙwanji ba rawahu tabarani an anasu ala menene urkika wani ne ya kawo kukan ciwo wajen mazan Allah rashin lafiya da damuwa da ciwo ya mar yawa da jinya sai ce yanzu ba na maka ruƙiya ba ba na maka tawaida ba da ruƙiyatin da irin wata ruƙiya raƙani biya jibrilu da jibrilu ya mun ruƙiya da ita ne ma san da ba da lafiya kaga babban ruƙiya sai maza ya ce masa ta ƙuru ka dinga cewa bismillahi urƙika والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد كتير بسم الله أرقيك أي أرقيك إنا مك رقية بسم الله بسونا الله والله يشفيك الله نيزي والكند كي من كل داء لك كون علم شو يأتيك ديزو مك من شر النفاثات لك شر masu yin tofi masu sihiri suna yin tofin ƙoƙari a cikin kulli za a samu tsohon tsumma ko zare a tofa a yi maganganu a yi maganganu a tofa sai a kulli ana so a ɗaure mutum daga barin wata harka ko wani abu nasa to in kai wannan duk zai warware wannan kulle-kulle da aka yi wa min sharri hasidin kuma Allah ne zai kubutar da kai ya warkar da kai daga sharrin ya hasada idza hasada in yayi hasada mazalar tarkibiya za ka yi ana so ka yi rukiya da wannan addu'a talata marati har uku kafa uku in kai dukkan wani sihiri da yake jikin ka Allah zai warware shi shi ma mala'ika jibril ne ya masa wannan lokacin da aka masa samu rawahu da haki ala u'allimuka kalaman yanzu ba na sanar da kai wani zance ba idza qultahu idan ka faɗe shi azhaba Allah ta'ala hammaka Allah zai tafiyar da damuwarka wa qada anka dainaka Allah zai biya maka bashinka bashin da ya maka katutu ya maka kanta ya dame ka Allah duk zai biya maka to in kana son wannan Allah ya yi damuwarka ya biya maka bashinka kul ka faɗi wannan addu'a idza asbahta yayin da ka wayi gari bayan sallar asuba kenan wa idza amsaka da lokacin da kamale ta bayan la'asar ko bayan magariba kace Allahumma ya ubangiji inni cewa ni a uzu duka ina neman tsari a wajenka min alhammi daga bakin ciki wal hazani da damuwa wa a uzu duka ina neman tsari a wajenka min al'ajiz daga gajiyawa ko kasawa wal kasali da kasala wa a uzu duka ina neman tsari a wajenka min aljubni daga ragwanta wal bukuli da rowa wa a uzu duka ina neman tsari a wajenka min galabati dani daga rinjayen bashi wa ƙahar rijali da kuma rinjayar mazaje kar abu ƙari duk abin da nake ku takara kar a rinjaye ni duk abin da nake nema kar wani ya zo ya doke ni ko ya fi ƙarfi na rawahu abu dawud safa da yamma ake karantawa duk wata damuwa Allah yana yayewa da albarkar wannan addu'a insha Allah fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا واجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله رب العالمين kafa arba'in daidai amu alaikum amu alaikum mana amu amu alaikum Allah ya saka amu alaikum amu alaikum alaikum amu alaikum barka da yin amu alaikum barka da yin alhamdulillah amu alaikum wani alkafin alaikum gina lafiya ya yi amu alaikum gina lafiya ya mutane alaikum gina lafiya ka ba ta Allah ya saka alhamdulillah